أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wani littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam kama mance yau muna shidda ga watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi sallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun fara karanta babin li'an mun ɗauki mun karanci hadisi na abdullahi dan umar wanda yarda allah ta ƙara tabbata a gare su hadisi kusan hudu ya kawo cikin wannan babi hadisi biyu sannan hadisin Anas da Malik sannan hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi na ƙarshe mun ɗauki hadisin Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu qala fi qissatil mutala'inain a cikin kissar da ta zo ta wanda suka yi la'anci juna qala falamma faraga min tala'unihima lokacin da suka kare faraga lokacin da suka kare su biyu daga tsinuwarsu kala kadhabtu alaiha ya rasulullah in amsaktuha yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na mata ƙarya in na rike ta a matsayin mace nan ba zan iya yin hakurin cewa wannan mata ta ce ba bayan mun yi tsinuwa tsakanin kala fastamti bi na kala falamma fatallaqaha thalathan sai sake ta so uku kabla an ya amurahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da sake ya gabata cewa wannan yayi ne a ijtihadi daga gare shi in ba haka ba da an yi la'anta tsakanin ma'aurata to kuma wannan shine saki ne har abada sawa'un an ambata saki ko ba ambata ba kamar yadda mafi yawancin malamai suka taya kan haka قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال صلى الله عليه وسلم غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها an samu wani hadisi daga abdullahi ɗan abbas wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su ya ce wani sahabi ya zo wajen manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi faƙala ya ce ya inna mra'ati la taruddu yada lamis matata batta mai da hannun wani mai tabawa ko mai shawa a nan malamai suka yi ƙoƙarin ture wannan ma'ana wadda za ta zo a hankalce cewa kamar fasika ce idan an ce matar da batta ture ko mai da hannun mai taɓata nan kaga za a tuhume ta da mene da fasikanci ko suka ce ba wai wannan ma'ana ake nihi ba domin ba yanda za a yi manzala sallallahu alaihi sallama ya tabbatar da wani musulmi sahabi a kan ya riki mace fasika bayan an tabbatar da fasikancin domin Allah maɗaukaki ya ce ba mai arman momini sai momina ko yanan sai zamanto shi kuma duk da cewa fa irin wannan ba a cewa imani kafirci ne to tsayibuna litsayibat ko ina wanda suka zama to tsarkaka na mata mazaje tsarkaka na mata tsarkaku ne haka ake so ya kasance to shine aka ce a nan mace wadda take da sakaci ba wai fasika ba fasikanci wanda aka sani amma misali tana da sakaci la'alla tana iya wani mutum magana wanda ba maharaminta bane ba ta saki jikinta qala faghribaha zala sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka sake ta qala akhafu an tatba'aha nafsi ce manzala sallallahu alaihi wasallam ina jin tsoron zuciyata ta bita in kasa hakuri ko da lokaci zuciyata tana tana tuna da ita qala sallallahu alaihi wasallam fastamti biha don haka nan ne kai hakuri ka zamna da ita ka ji daɗi da ita qala rawahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi wa tirmidhi da imam tirmidhi da imam bazar kuma mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne amintattu mahardata wa akhrajahu an-nasa'i min wajhin akhar an ibn abbas Allah imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi daga wata hanya daban daga abdullahi dan abbas Allah bi lafzin qala talliqha da lafazin cewa ya sake ta sai ba mu ma'anar garribha ana nihin talliqha inan gaske ta qala la asbiru anha yace mazala sallallahu alaihi wasallama ba zan yi hakurin rabuwa da ita ba qala fa amsikha don haka nan ne kai hakuri ka ka rike ta kenan wannan hadisi na karantar da mu yanda mutum ya tsinci kanshi da mace wadda ta zamanto akwai wani nau'i na sakaci da al'amari iya da zabi ya san zai iya hakuri ya saki ya saki in kuma ya ga a'a in ma ya saki zuciyar shi ba za ta kwanta ba kullum ana dai tare to sai ya hakuri da abin da yake tare da shi ya roki Allah kuma Allah madaukaki ya kawo canji wa an ibn wa an abi huraira radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul hina nazalat ayatul mutala'inain ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله الجنة وأي رجل جهد ولده وهو ينظر إليه احتجبه, احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان حديث ضعيف ضد شواكم معناه شيء akwai ɓangare na ma'anar shi tabbatacce ne a cikin wasu hadisai an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce na ji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi na cewa lokacin da aya ta sabka ta la'anta juna ga wanda ma'aurata suka zargi juna da zina Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuman mar'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum duk matar da ta shigar da wani yaro wanda ta same shi ta bangaren zina man laysa minhum wanda baya daga cikin su ba dan mijinta bane ba falaysat min Allah fi shay to ba ita ba Allah ba ita ba Allah walam yadkhilaha Allah jannatahu kuma Allah ba zai sanya ta ba aljannar shi wa ayyuma rajulin jahada waladahu duk mutumin da yayi musun dan shi wa huwa yanzuru ilaihi alhali iya kallon shi bayan an aihe shi ya tabbata dan shi ne kuma daga baya ce wannan ba dana bane ba yanzuru ilaihi ihtajaba Allahu an shi ba gobe kiyama Allah madaukaki zai koyi ga gare shi bayan Allah ya tabbatar da muminai suna ganin Allah shi baya daga ciki wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin kuma Allah madaukaki zai kunyatar da shi a gaban mutanen farko da na ƙarshe qala akhrajahu abu dawud wa nasa'i ibn majah wa sahahahu ibn hibban hadisi ma la ya ta'liqi da'ifun rawahu abu dawud wa ibn majah wa da'afahu shaykh al-albani rahimahullah fi da'if al-jami' kamar kuma al'amari Allah maɗaukaki ya yi hani na daga cikin ma abinda mazala sallallahu alaihi wasallama ya ɗaukawa mata alkawali alwashi lokacin da suka yi mubaya kan cewa kar su zo da wani abu wanda suka kirkira tsakanin ƙawahuwansu ana zina kar su yi fasikanci kar su yi sata da abin da ya kama da haka to shi kuma wannan sakamako ne na fasikanci samun da na abu ne wanda shari'a daman ta yi hani game da zina balma ba wai zina kaɗanta kadai ba ita kanta ta yi hani game da a kusance wala ta karbo zina kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce na wa an umar radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga umar dan khattab wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kale man aqarra bi waladihi tarfata aynin falaysa lahu an yanfiyahu akhrajahu al-bayhaqi wa huwa hasanun mawquf hadisi ne mawqufi akan abdullahi akan umar radiyallahu anhu yake cewa dukkan mutumin da ya tabbatar da dan shi daidai kibtawa ido tarfata ayn falaysa lahu an yanfiyahu to baya da haƙƙi baya da yancin daga baya ya kore wannan dangantakar shi da da akhrajahu al-bayhaqi wa huwa hasanun mawquf hadisi ne hasan sai dai mawqufi ne bai dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود هل لك قال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال صلى الله عليه وسلم فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نزعة إرق قال فلعل ابنك هذا نزعة عرق متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه قال في آخره ولم يرخص له في انتفاء منه wannan hadisi an same shi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace wannan sahabi ya zo wajen manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna imra'ati waladat gulam aswad matata ta aihi wani da baki mai bakan fata qala sallallahu alaihi wasallam azala wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace mishi hallaka min ibil kana da raqumma qala na'am yace ina da raqumma قال صلى الله عليه وسلم مزالا wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce fama alwanuha menene launinta qala humr yace raqum ma ne jajaye qala hal fiha min awraq awraq akwai auraki kamar da Hausa da ake cewa auraq ne shine kuma jan da baki ya shiga cikin shi ko farin da baki ya shiga cikin shi haka ke ce aurakin shakiko ga shi baki-baki kwari-kwari na'am akwai wanda launin baki ya shiga ciki wanda launi ya garwaya kala na'am wannan sahabi ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amsa da eh kala sallallahu alaihi wasallama fa anna zalik to wannan daga ina ya huto raƙuman ka jajaye ne kuma cikin su akwai wanda yake da aurake aurake da shi ko daga ina ya samu kala la'allahu naza'atu ird yace mai yiwa husga ce ta jijiya ina ɗaya daga cikin kakannin shi akwai wanda yake da irin wannan launi shi ma ya samu shi kala fala'alla ibnaka hadha naza'atu ird shi ma wannan ɗana ka mai yiwa shi ma husga ce ta jijiya kamar yadda wancan ka samu husga ta jijiya shi ma mai yiwa haka shi ma husga ce ta jijiya cikin kakannin shi akwai wanda yake da wannan متفق عليه وان حديث امام البخاري ده مسلم suka fitar da shi وفي روايه لمسلم امام مسلم ya da wata riwaya daban wa huwa yu'arridu bi an yanfiyahu wannan sahabi ya bujuro wannan magana ne saboda ya kore dan shi yace ba dan shi bane ba saboda shi balarabe ne kuma gashi fari kuma ga matar shi ta hida wanda ya zama to akwai wani nau'i na baki tare da shi na'am qala وفي آخره أكرشن رواية الإمام مسلم سيتي ولم يرخص له في الانتفاع منه مزال صلى الله عليه وسلم بباش داما با بمي رنغومي با أكن يكوري وننا نعم قال المؤلف رحمه الله كنان ba hujja ba ce idan mutum ya hida wanda ya zamanto ya ya sha bamban da launin shi ta mutum mata shi da cewa ba dan shi bane ta yi zina saboda al'amari na halitta Allah maɗaukaki wani na iya biyo kakan kakan kakan shi wanda uba ma bai gani ba uban ma bai san akwai shi ba amma sai biyo wannan halitta ta can manya uwayen shi wanda suka gabata kakannin shi wanda suka gabata قال المؤلف رحمه الله باب العدة والاحتداد والاستبراء وغير ذلك باب وندك بيان حكم عده da ihdad zama na lokacin da mutum zai yi idda ta mutuwa ihdad wal istibra kuma da zama wanda za a yi saboda a san matsayin cikin mace cikinta babu ciki ko kuma tana ɗauke da ciki kinan zama na kubuta wannan ciki wa gairi zalika da abin da ya kama da haka anil miswara bin mahrama an samu wannan hadisi daga miswara dan mahrama wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna subai'at al-aslamiyyata nufisat ba'da wafati zawjiha subai'a al-qabil al-aslam ta haihu bayan mutuwar mijinta bilayalin da wasu 'yan dare da ke kaɗan faja'atin nabiya sallallahu alaihi wasallama fasta azanatu an tankiha ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana neman izinin shi ta yi aure fa azina laha fa nakahat sai ba ta izini ta yi aure nam hadisi ne wanda Imam Bukhari ya fitar da shi kenan iddan mace mai ciki aihuwa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun kamar yadda Allah madaukake ce ma'abuta mata ma'abuta ciki idda su shine kawai su haifar da cikin su a kaddara mutun ya saki matar shi yanzu ya sake ta tabbaci saki ya tabbata ta aihu da minti biyar shikenan idda ta kare in tana so a ranar ma sai ta yi aure kuma babu zancen shi ya koma saboda daman haihuwa tana yanke igiya aure guda uku na ba ba irin saki ɗaya ba ne wanda za a ce a ta saki ya saki ya koma ya saki ya kuma in dai har yayi sakacin ta aihu to shi kenan yana mutum in dai iya san matar shi to yayi taka tsantsan in tana da ciki ta kusan aihuwa to ya san yadda zai yi na'am Na'am, sai in ta yi aure ya sake ta saku kuma aure na gaskiya shi ma sake na gaskiya in yi so sannan in iya so sai kuma. A shi wannan uku ma ai in kayi in ta auri wata tana kana da yancin ka bai in ta auri wani ya sake. Wanda aka hana wannan sai abin da ya shahi wannan wanda muka yi zance li'ani. A tashi wannan shi kenan. sai an sake wani aure na'am an sake ba da shi ba shi ma sai da wani na'am na'am na'am a a haka nan na'am قال رواه البخاري واصله في صحيحين امام البخاري يروي تو ان حديث كما اصل في صحيح البخاري ده مسلم ne وفي لفظ انها وضعت بعد وفاه زوجها ب 40 ليله ta aihu bayan mutuwar mijinta da da dare 40 وفي لفظ لمسلم قال الزهري a cikin lafazin imam muslim imam zuhri muhammad bin zuhri ismail ne yake cewa wala ara ba'san أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ike cewa banna ga laihin ta yi aure tana cikin jini sai dai kuma mijinta ba zai sadu da ita ba sai ta yi har sai ta yi wanka sai jini ya ɗauke mata ta yi wanka shikenan sannan kuma sai su sadu wa ana aisha radiyallahu anha qalat an samu wani hadisi daga ummul mu'minin Aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace umirat bariratu an ta'attadda bi thalath hiyab rawahu bin majah wa ruwatuhu thiqat lakinnahu ma'lum Aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa an umarci barira ta yi idda da haida ko jini guda uku قال رواه ابن ماجه ابن ماجه رويته وانا حديثي ورواته ثقات مزاجين دسك رويته وانا حديثي أمن تبتوني عادلي لكنه معلول سيدي حديثي نولي كده إلا amma imam al-albani rahimahullah ya ingantar da shi a cikin eh, irwaul ghalil kalkashin hadisi na 2220 haka a cikin sahih jami' na rawi ibn majah a kalkashin hadisi na 277 وعن وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن سامونا حديث دغ شعبي دغ فاطمة دي قيس ودي رضي الله تكار تبتا غريتا عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي وند سيرا يا الله دا منشي تكار تبتا غريش في المطلقة ثلاثة لما دا بيان حكمcin wadda aka saki so uku qala laysa laha sukuna wala nafaqa inda aka yi saki na bare babu komai har sai ta yi aure to da zaran an sake ta babu zancen ta zamna gida ba ta da haƙƙin zama gida laisa laha sukuna wala nafaka kuma ba ta da haƙƙin ciyaswa kenan za ta je can gida gidansu ta yi iddata an gane ko sabanin wanda saki bai kai uku ba saki ɗaya ne biyu ne to wannan kuma ba ta da haƙƙin ta huta shi ma mijinta baya da haƙƙin ya hudda ta Allahumma sai dai in tana zuwa da fitina tana zagin masu gida surkanta da ko sauran mutane ko kuma tana huta tana yawace yawacen banza na'am in ba haka ba to wannan zai ciyar da ita ya shayar da ita ya suturatar da ita sai dai ko in ta fito da wani ko cikin shahadar a in ta fito in an yi cikin uku eh kuma da ciki in yi an da ciki kuma wannan ai zai ciyar da ita ne saboda ɗan shi na'am ba ita bace ba zai ciyar da ita ya shayar da ita ya kula da lahiyarta saboda ɗa dan da yake tare da ita man ba haka ba to ba ta da ba ta da komai na'am sabanin kamar yadda bayani ya gabata ga wanda aka sake su ɗaya su biyu bai dace ta huta ba kuma abin da ake a yanzu a wajen mu al'ada Hausa da zaran kawai an yi saki an fara gangama gangami shi ya watso kayanta ita ma ta watsa bata kwana a nan batta kwana a gidan sai gida na gida zo a yi ta kama kame ana wani shi kuma bai dace ba ba haka ba Allah maɗaukaki ya yi umarni Allah ta wala wala yukhri- wala ya khurujna illa an ya'tiya bi- illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina na'am قال وعن أم عطية رضي الله عنها أنسى مونا حديث دغ أم عطية ودي رضي الله تكار تبتا أدريتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace lalle manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi yace la tuhiddu almar'ata la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjiha arba'ata ashara arba'ata ashhur wa ashara ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمص طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قطع أو قسط أو أصفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب والنسائي ولا تمتشط an samu wannan hadisi daga ummi atiya wadda yadda Allah ta kara tabbata a gare ta tace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalath mace batta zaman idda ko zaman idda zama ne wanda mace za ta yi na lokacin da Allah madaukaki ya yanke mata ta zamna ba tare da kawa ba idan mijinta ya rasu za ta yi disa da dukkan abin da ya zamanto kawa ne da kuma shirin arme. To, bai kamata ba in ba mijinta ba ne ba, bai kamata ba ta yi zaman rishin kawa fiye da kwana uku. Misali, mahaihi ne ya mutu, ko ɗan uwa ne ya mutu, ko ɗa ne ya mutu, za ta zamna zaman takaici kai ya huce kwana guda uku, a ce ba ta za ta zamna ba kawa ba kobi. Mun gane ko? illa ala zaujin arba'ata ashirin wa ashar sai in mijinta ne ya mutu to za ta yi wannan zama na nisa da kawa da tsawon wata hudu da kwana goma kamar yadda Allah maɗaukaki ya umar wala talbas sauban masbugan kar ta sanya tufa wadda aka rina illa sauba asbin sai tufar da wadda ta zamanto ba ta da rini wala taktahil kuma kar ta yi kwalli saboda in ta yi kwalli wala Allah wani ya gani ya zamanto ya yi marmarin aurenta wala ta musu tiban kar ta shafa turare illa idza tahurat nubzatan min qustin aw asfar sai Allahumma in ta yi shini ta yi tsarki saboda tsarkaka to nan babu laihi ta zamanto ta dan shafa turare a wani eh, dan kyalle ko kuma farci قال متفق عليه وان باكنا امام البخاري ده مسلم suka fitar da shi. asfar muttafaq alaihi wa hadha lafz muslim imam muslim ya fitar da wannan lafzin imam abu dawud da imam an-nasa'i suna da wani tadi a cikin wannan ruwaya wala taqtadib katta lalle can kwalli aka ce da shafa turare ko nan kuma halalle ma katta walin nasa'i imam an-nasa'i iya da ruwaya wala tamtashir katta cazi kai a gyara kai a yi afro ko kuma a yi kama abin da ya kama da haka yana duka dai a takaici za ta ne sanci duk abin da ya zama to kwalliya ne sai ta zauna amma ba kamar yadda ake cewa ba batta ganin hudowar rana barantana faduwarta batta shiga cikin ɗaki sai da duku-duku kuma da baya da baya duka wannan ana kuma ta riƙe wuka tana kallon gabas ta rike wuka ko da watalwa ta zo ta yanka mai gidanta in ya zo da tabzaha kuma kullum a rike da ita wannan abubuwa ne wanda ah, mata suka kallafawa kansu abinda shari'a bata amince ba bata yi umarni ba Ya. Alaikum.
irin kuma Mun irin saurara maman tutun ya tafi faruwa yanzu kamar masu sitar ko kamar irin masu yin aljanna ta rashin haihuwa da wasu makamanta haka na'am to idan mace ta irin wannan aka suke ta yare ne tsarin ta bari in ta yake kuma da kafin ta yaro
za a lura da jinin da take yi. za a lura da jini na asali kina al'adarta da aka sani ta al'ada ta asali da ita za a lura ba da abin da aka gurbata shi ba da wani magani ko da allura Na. kina in mun daman matar da bata eh, mai aihuwa ne to za ta yi zaman wata guda uku ne in kuma mai jini shi za a yi lissafin jini wallahu a'lam وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن سمونا حديثي دقى أم سلمة ودي دع الله تكار تبتا أغريتا تجي جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة ناسا يوانا نوئنا كولي أنا تمي صبر أئدنا بايم متوى أبو سلمة مجنا أبو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه fala ta ja'alini iya bata fuska kada ki sanya shi illa billahi ko sai da dare na'am wanzi'ihi bin nar kuma da rana dan bin nahar da rana sai ki hudda shi kina ya zaman to zaki awaitar da shi da dare amma da rana sai zaman to kin hudda shi wala tamtashiti bit kuma kada ki sharce kai da turare an san mata wajen ah, wanke kai da abu da gyara kai akwai nau'i na turare da ake sanyawa to kai zaman tokin sa turare wajen wanke kai wala bil hinna ko kuma da lalle fa innahu khidabun domin shirini ne nan zai sa kawace qultu bi ayi shay'in am tashit to da menene zan gyara kaina qala bis sidr ki wanke kanki da magariya na'am rawahu abu dawud wa nasa'i wa isnaduhu hasan imam abu dawud da imam an-nasa'i suka rawaito wannan hadisi kuma isnadin shi mai kyau ne wa anha radiyallahu anha hallo an samu wannan hadisi dai daga ummi atiya wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta anna imra'atan na'am ummi salama afwan na'am wa an ummi salama radiyallahu anha wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace anna imra'atan qalat wata mace tace wata sahabiya ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ibnati mata anha zawjuha wa qad ishtakat aynuha afanakhuluha qala sallallahu alaihi wasallam la muttafaqun alaihi tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diyata mijinta ya rasu kuma tana ciwon ido wa qad ishtakat aynuha idan tana ciwo afanakluha afanakhuluha za mata za mu mata kwalli mu sanya mata kwalli qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yace a a muttafaqun alaihi ne yace ka a sa kwalli ina in akwai wani maganin ciwon ido to sai a sa amma abin da zai kaman su zaman to kawa ne to ka a sa shi mu dauki hadisin Jabir saboda sai mu tsaya lokaci yayi قالوا عن جابر رضي الله عنه an samu wani hadisi daga Jabir na Abdullah wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala ya ce tulluqat khalati an saki ƴan uwan mahaifiyata ƴan uwan nam khalati mahaifiyata faradat an tujadda nakhlaha fazajaraha rajulun ta so ta je ta yanke da binnanta sai wani sahabi ya mata tsawa ya hana ta an ta khuruja cewa kar ta sake ta huta tunda tana cikin idda fa atitin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sai ta zo wajen manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata ga shi faƙala sai ce bala juddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan yace a'a je kiki yanke da binnanki ya kusanta mai yiwuwa ya kusanta ki sadaka kin je kin yanke kin yi sadaka ko kuma ki aikata wani abu ah, kyakkyawa wanda ya zama to kyauta ne da abin da ya kama da rawahu muslim wannan hadisi sai karantar da mu cewa mace mai idda ba a hana ta tahuta ba in abu na larura ne tana bukatuwa ba abin da wani zai mata sai ita to babu laihi tahuta abin da aka hana yawace yawace na banza da wuri misali ba wanda zai zo ya nemo mata abinci ya kawo na dole ne ta wuta ta nema abinci ba za ta tsaya ba mutuwa yunwa ta kashe ta ko kishirwa ko kuma neman magani na amma abin da aka ki shi ne ya wace ya wace na banza ba kuma kamar yadda bayani ya gabata ba a ce in ta shiga ɗaki ba ta ganin hudowar rana barantana wadu wannan ba addini ba ne ba na musulunci abin da muka wadi daidai allah ba mu lada abin da muka yi kuskure allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نعم bayanin cewa idan aka rabu da mai ciki ah, mijinta ya ya sake ta ba ta da haƙƙi na me yake da suna na ciyaswa ko na shayaswa ko na zaman gida idan ta aiki ta gane ko Allahumma sai haƙƙi na abin da yake cikin cikinta. Na'am, Kenan nan shi zai wannan idan sakin sakin da ya mata tana da ciki kahin ta aihu ne ake. Kahin ta aihu ci da sha da sutura da abinci da zaman da gida da abinci da aka mashi.
ko kuma Mun gane ko?
amsa tambayar ta wajen komawa nan Eh.
idan aka sake A wajen komawa in dai saki ta aihu to sai ta abu.
sai ta auri Sai ta auri wani.
ba sai ta ne ba Ko saki ɗaya ne in dai da ciki na na ciki ne. ya yanke aihuwa tana yanke igiya aure guda uku
idan kamar da ake cewa ta yayi biko wannan a da ya yi biko a hausance ne wannan na'am subhanallahi wa bihamdihi